نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara haɗuwarmu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyon jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Mai shiryawa da gabatarwa ɗan gwanku Ilyasu bin Abdullah, Allah mana mafaka. Yau muna laraba biyu ga wata na rabi'u thani hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ishirin da hudu ga watan tara dubu biyu da ishirin da biyar yan masu jin mu ta hanyar radiyon jiha za su iya kiran mu a lambobi kamar haka lamba ta airtel mai lamba 96 da shidda da tara sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana muwafaka uwa muna fatar Allah ya mana budi na fahimta kuma ya ba mu damar amfani da abin da muke faɗa. uwa kamar da yadda assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullah alhamdulillah to daga na kake?
daga nan wajen bungiyar to bismillah
yabba mana wai kamar sallar wannan da ake ta nafila ta asuba na kai mutum da yi ta ba ya dade
ta asuba wacce kayan sallar asuba ko ta wallaha wacce
tarawi tarawi akwai sallar ke sallar nafila ko ko ta cikin dare ko ta wallaha ta rana
kan ayi sallar asuba su ke ta na gane kenan da katar fajar kenan to kama radio ka jin sha Allah kenan muna ƙara jadda cewa wanda ya kira da waya ya ƙoƙarin kashe radio ko gusawa daga barin wani radio a lokacin kira don ka ce kana jin radio kuma kana sa waya ba a jin abin da kake faɗa muna fata yan za su gano a lokacin kira kar su kunna radio ko ku sabar radiyon amma dai kana jin radio kana kira ba a gane abin da mutum ke faɗi yan wacewa dai babban abu na manuhar samuwar ɗan adam a saman ƙasa shine matsayin shi na bawa mai bautar wanda ya halicce shi ya kawo shi wannan duniya da manuhar makaɗaita shi da ibada kinin wajibi ne ga mai neman tsira ko neman kyakkyawar rayuwa duniya da lahira dole ya nemi sanin addinin shi don mutum ba dabba ba ne ba kana da wani umarni da hani da dokoki da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora maka saɓanin dabba. Dabba tana ci, tana sha, tana sha'awa, amma ba ta da aiki irin wanda aka ɗora ma ɗan Adam. Assalamu alaikum. Na'am. Wa alaikum salam. Lafiya lawan alhamdulillah.
Allah muna tambayar da wannan ne ayan nan da take ya nudi a dukkan ladi eh an yi in zamanin da aka yi kiran sallah ne ko ko zamanin da aka yi kiran sallah take
to ya kama radio to assalamu alaikum salam to an eh, muna magana ne akan cewa abin da aka yi ka dan shi shine wannan ibada kuma mai neman tsira duniya da lahira dole ya san wannan ibada da aka yi shi dan ita baka je ma Allah da hujjar cewa kai ba kaza bale yan wa'anzu gashi nan Allah ya ba da dama ta hanyoyin sadarwa na sanin addini ga malamai a gari da dama a wurare da dama kenan ba za ka ce ma Allah ba kai baka da ma'ana ba mai koya maka gashi nan dai da wuya ka je yanzu a garuruwan na Nijar ka je in dai gari da jama'a ko ba a ƙauyen ku ka yi gaba ka samu shi dai ka san da cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi ka ne don matsayin bawa mai bauta ba kana zaba aka barka haƙƙin na dabba dabba ita ba ta umarni amma kana da umarni kai assalamu alaikum na'am
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah
Mana ina mu lafiya lau
an wuta ya ya gida ya tafiya.
alhamdulillah
Matan da matan.
alhamdulillah
Nan, Akwai wanga muna so mu aika muku takarda ta tami walima za a yi em, walima kamar ta kafishe invitation.
eh
Eh ɗalibanmu ne nan wajen mutum ashirin da bakwai za su yi walima da business.
ne zuwa a radio nake filin da manhajin tambayoyi ne ba yanzu bai da an jima akwai bayani yanzu muna radio ina cikin radiyon jiha ne A ina cikin radiyon jiha yanzu kenan bayani ne dai ba na huta- na bar radio ina cikin radiyon jiha ne muna karatu na direct na'am kenan muna bayani akan cewa ita dabba ba ta da takalif ba ta da dokoki da aka ɗora mata amma kai ɗan adam kana da su ta haka wannan yadda dabba ke ci tana sha kan mutum a waye gari ya koma kamar dabba shi kurin ya ce sha ba ruwan shi da dokoki daga Allah ba ruwan shi da abin da Allah faɗa na irin umarni da yake kan shi wannan shi ne ake dabbanci dole mutum ya san addinin shi ya san abin da Allah ya shi dan shi wannan shi ne ƙara bayani da ake yi ga 'yan uwa na wajibcin sanin addini muna fatar Allah sa mutane su gane da wannan rayuwa ta yi daɗi ko ta yi wuya dai ƙarewa take wannan rayuwar duniya kamar wurin hucewa ne sai Allah da yake cewa alhakumut takathur hat zurtumul maqabir iya Allah iya cewa yawan tarawa da shagala da tarawa ya ɗauki hankalinku har kuka ziyarci kabari wannan iya karantar da mu cewa hattara ga ɗan adam kadda wani abu na duniya harkokin duniya su shagaltar da kai akan abin da yake gabanka na sanin addini har lokaci ya zo na maganar mutuwa shine ziyarar kabari yan uwa ah, me ake cewa wani zai iya ce maka aiki ne ko harkoki yau ba zama a yi nan a yi nan dan uwa ka sani wannan duniya kahin ka zo ka zo duniya an jima ana harkoki a duniya kahin ka zo yanda ka zo ana harkoki kuma la haka za ka zo ka ci gaba da yi kahin ka zo ana haraka ka zo ana yi da kai ko ba kai kuma za ka mutu kuma a ci gaba da haraka ta kenan harkokin duniya kar su ɗauki hankalinka su kauda ka daga munhuwar da aka yi ka dan ita shine kaɗai ta Allah subhanahu wataala da ibada kenan a yi hattara kadda kai da kawowa da noma da kiwo a je gona yawan muna gani misali da Allah ke buga mu a cikin alkurani Allah ce wadda da balahun matar hayatid duniya kama in anzalnahu min samai fa khatalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allah ala kulli shay'in muqtadira hita almalu wal banun zinatul hayatid duniya wal baqiyatu salihat khairu inda rabbika thawaban wa khairun amala Allah ya ce ka buga wa mutane misalin matsayin rayuwar duniya ya ce kaman ruwa ne da aka samu ko daga sama kuna kallo da gari ƙasa ta bushe iska na kaɗawa ba komi a daji in gauta bayan gari iska kurin ta kaɗa kurin ƙasa ce rere ne ba komi amma Allah ce idan ya saukar da ruwa ya gayu da iri da aka shibka ko wanda ya isko wannan irin da ruwa game da shi wani irin ku za ku shuka wani kuma na ma'ana yake yan wanda ya san lamarin gona ko bayan ka je bayan gari kahin damana ka je bayan damana za ka ƙasa fara fes tana kaɗawa ku jajjawar ba komai a cikin ta mana saukar da ruwa akwai wani daga wurin tausa tausa ta huto wurin gasiya wurin kyankyalaba wurin kaza wurin kaza ina ka shiga gujiya ta huto hatsi ka ga tsawon shar abin sha'awa idan ka da bayan gari ka ga gashi hatsi ya kama kara dawa ta kama ta kama kara ta kai ta yi kai hatsi kai gujiya ta fara hore ta fara diya wake ya fara- haba ka ji abin sha'awa wanda ya san harkar daji wanda ya san harkar gona ka ji mutum ya bale mun ya jin daɗi wannan gona da take da babu an shibka an yi ruwa an shibka ta hoto kaɗan kaɗan har ta girma ta yi abin sha'awa ta ba da tsoro inda za ka haƙuri kwana biyu ɗan lokaci mai ɗan tsawo kaɗan in ka sake koma bayan gari he kaman ba taɓa yinta ba an cinye an kalace an girbe babu komi na Allah iya gawa mutane misalin rayuwar duniya haka take duk wannan harkokin da kana yi a je a zo nan harkoki nan a gina wannan a gyara wannan a sha duk wannan kai da kaga ana yi wallahi wata nan labari lokaci guda annabi ke ba labari sallallahu alaihi wasallam iya cewa idan lokacin karshe ya zo a yanzu mutane ji suke wai kamar kiyama za a ana mutuwa ana yaƙi ne a can an mutu yau wannan sun mutu gari gaza irin na alloba la la la la kiyama za a yi tashin kiyama komi iya tahiya daidai ana haraka ana tsakar shagali za a yi kiyama kwaram Allah ce la tatikum illa baghta annabi ke cewa cikin harkoki ce ana tsaka haraka annabi ce wani a kasuwa ya daga yadi iya ce yadi nawa za a baka gaba nawa za a baka wani ya dauko ruwa annabi ce iya iya ba ruwan raƙumin shi ana tsaka shagali kullum malaka zai busa kwaram kwaram ya ɗauki kowa an ƙare kamar cire wuta da sa cire wuta a garin ku komai ya tsaya haka za a muku da haka kenan wannan duniya ka ɗauki hankalin ka haka take yadda ka san dai yau za ka je gona babu komai he ƙasa tana kaɗawa an saukar da ruwa an an shibka na na shibka ya hoto na daji ya hoto tsawon wajen abin sha'awa wata ran ka dawo kuma bangare gaba komai to wannan duniya haka za ta bukana sai ta Allah yake cewa almalu wal banun zinatul hayatid dunya kun ga dukiya da yaya kawa ce ta rayuwar duniya bakin ta rayuwar duniya yace wal baqiyatu salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala yace me al baqiyatu salihat ababe na gari masu wanzuwa ma'ana abin kware mai wanzuwa ke da abin da zaka zai kai ga lahira aikin da zaka yi dan Allah wa ake neman lada a wajen Allah kenan shirya ma gobe abin da zaka yi a yanzu ya wanzu shine aiki na gari azkar ne sauran ibada ya kira baqatu salat abu na kware mai wanzuwa shine khair mahi alkhairi kuma shine mahi alkhairin gurin mai imani kenan in wa me yana yake jira wannan aya tana jira da mana kulawa da gaba nan duniya an yi ta ne don a shirya ma rayuwa ta lahira ‘yan wayan da kasan kowa sani duka hurcinka ka san ko kin san kowa cikinmu ya taɓa zama a cikin wata duniya ta cikin ma'aikonmu duniyar tumbi da hanji kowa ya rayu a cikin cikin ma'aikin shi banda wanda Allah ke binta Adam da Hawa to wannan rayuwa da kake yi da kasan kowa da cikin ciki kaza rayuwa ce inda zaka ce ma yaro a min magana a bashi hankali a kota duniya daban wadda ta lunga cikin bashi kaza kaza kaza zai iya kawo ce ma wani tun a ciki daga baiwa to yanzu mun kare zama na cikin ma'aihunmu yanzu ga muna cikin wata duniya bayan waccan ga cikin sararin subhana ka ci ka sha ka shiga gudu a can kuwa komi a baka ci a baka sha komi kana rayuwa cikin yanayi kyakkyawa an gyara ma kilima kin da kake rayuwa yanayin da kake rayuwa kake rayuwa cikin kyakkyawan yanayi baka matsala ko daya ta nema ci ko sha komi an shirya maka yanzu ka zo duniya da harko babaka sai ta baka nono sai ta baka ruwa inda za ta yi jinkiri ko ta mance ba ta baka ruwa ba sai ka shiga matsala ko da za ta sakaki ba ta baka nono ba matsala ce heka heka halaka ma ka kai aka waye gari yanzu har ka san meye abinci meye abin sha ka shiga hankalinka ka san ma yanzu ka je ka nemo to wannan wata rayuwa ce can na bugar misali da kayan gona to yadda ka san wancan abin gona an shibka an kwan biyu ba a ganin ta ma an kwan biyu ta haɗin tsirowa kaɗan lagai lagai lagai iska na kaɗawa an kwan biyu ta fara kara ta fara haki an kwan biyu ta fara hore haka a waye gari ta ƙare ta bushe Allah ce fa asaba hashiman ta doro horiya za waye gari wannan abin sha'awa karmami ya bushe ya riddige iska mana ɗaukan shi kaga yaro abin sha'awa dan bulbul ya kai da kawowa akwai biyu kana dan shiga bakwai ka kai goma ka kai sarmayi ka kai can sai kaga wannan yaron an da bai zai mutu ba sai ga ya tankware ya kamaji fata ta tankware yanda ka san kayan wannan gonar suna bushewa haka mutum ke komawa an kaji kurce shi da karshen shi kaga ya doro fata ta lalace da kel to haka duniya duniya take da haka ake jan hankalinmu mu yi ƙoƙarin shirya ma baƙiyatu salihat su ne ababe na ƙware masu wanzuwa yanwa almuhimmu dai kuna jan hankali na ga yanwa mu yi ƙoƙarin gyara mu shirya yanwa kamar da na gaya muna mun saba wannan shirin da muke yi ba ma kai ƙarshen lokacin na shidda ganin akwai hutuba da aka sa ta madarasi ne kenan za mu tsaya duk wanda bai waya ba ko bai samu shiga ba bakin dai karhe shidda ba minti sha shida ko sha bakwai za mu tsaya don a ci gaba da jin hudu ba kenan daga nan ɗan zuwa kenan minti biyar da arba'in da biyu ko zuwa da uku dai kenan za mu tsaye da ɗaukan waya sai a ci gaba da shirin kenan hudu ba amma yanzu kenan akwai damar kira lambar da aka bada dai lamba tisa'in da shidda tisa'in da tara sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 ko na sha bayani cewa ko da mutum bai samu shiga ba ko harkar rezo ko wani abu dai tun da lambar ta wace kenan ko da an kare shirin baka samu damar yin waya ba ko ba ta shiga ba kana da dama ko da mun kare kirshin daga baya mutum yana iya kira da fatar Allah mana muwafaka akan daidai yan wanda a takaice kenan wannan shine kenan daga nan zuwa lokacin zan dauki waya insha Allah wanda yake da tambaya zai iya kira ya tambaya wadda ta neman sanin addinin shi Allah mana muwafaka sai akwai mai maganar nafila da ake taraka a talfajar wannan nafila mai matsayinta to ba farilla ba mai katar fajar akwai raka'a biyu da bayan an kiran sallar ƙarshe ke lokacin asuba yayi ake yin ta ana mata suna raka'atul fajar raka'atul fajar raka'atul fajar raka'a biyu da ake ta nafila ce ana karanta fatiha fatiha ma kaɗai karanta raka'a biyu ta yi ko fatiha a raka'a farko da kuliya ayyul kafirun raka'a ta biyu fatiha da kulul ahad wannan sallah annabi sallallahu yana cewa raka'atul fajar khairun min ad-dunya wa ma fiha wannan raka'a biyu da ake ta bayan keto al-fajr kayan sallah asuba annabi ya ce tahi duniya da abin da ke cikin ta kaji ga rabasa ta kenan sallah ce nafila ce mai karhi mai lada wanda annabi sallallahu nafila ce annabi sallallahu alaihi duk da nafila ce manzo Allah hal ablagoro iyayinta har ablagoro bai bar raka'atul fajar kenan sallah ce mai nafila amma ba dole bace ba asuba ce farilla dole misali wata ranar sallar sallam suna tahiya cikin bulaguro tare da sahabbai sai dare yayi wani ana an gaji sai ce bilal ikila na suba ikila ma ikila ma na kamar na gadin asuba in ta yi ka ta da mu kwanta asuba in ta yi ka ta da mu to an gaji barci dauke su da nan sallar sallama da sauran sahabbai da su bilakin shi na bilakin kun barci ya dauke shi kuna heda rana ta bullo zahin rana bige su aka halka Allahu akbar subhanallah annabi sallallahu alaihi ce wannan bilal ya aka yi kai da muka sa kai gadi kuma ka bar mu har mu kara yace ya manzon Allah ya rasulullah ai wanda ya doki ranku ne ma shi doki raina amma na Allah ne bai yi ba a takaice da to za a yi gaba aka yi gaba wannan kwaran akwai shida ne da aka yi gaba aka yi kiran sallah ta asuba gara ta hudo ko amma don mahimmancin wannan sallah na salama sai da ya raka a talfajar kuma aka ta da ikama aka yi sallar asuba kenan sallah ce mai lada amma ba dole ba ce in ba ka yi ba ba ka da laifi ba ka da zunubi ka yi asarar ladan dai shi ne kuma magana in ka yi ba baka lada amma an kai baka lada shi da kuram kenan nafila ce romu ce ana tana cin raga abu masu lada sai shi kuma wanda ke cewa kalmar aya mai cewa idan zai lissa tamim da wannan aya tana maganar a musulunci lokacin da aka hana kasuwa ko duk wata mu'amala ko arme ko menene Allah subhanahu wata'ala ya yi kiran masu imani يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع يا كوما إيماني إذا أكي كرا زوا صلى أون الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله كتهي زوا أنبتا الله شين الجمعة كهدبا زوا أبن ديكي بيان هدبا وذروا البيع كبار سيد سيروا الوقت bude kanti kasuwa haramu ne kiran sallah na ƙarshe domin annabi shi annabi yana raye kiran sallah guda ne ake ba bi ba ake wani lima ayi goma ayi hudu shi annabi yana raye kiran sallah guda ake in ya liman ya shigo ne za a kiran sallah kun ya hau minbari wannan haka annabi ya rayuwar shi assalamu alaikum lafiya alhamdulillah alhamdulillah ha ha eh salam sunan addini ne na ce maka islam mutane sa suke islam sunan addini a ce islam kurin sunan addini ba sunan mutum bane gaskiya sawa ne kurin ake inna din da Allah al-islam ta kanta al-islam kurin addini ne ko a kabari ma tambaya a kabari ma dinin ga ce al-islam kunan kun sawa ne ake kurin mutane dadin suna kurin asali ka dafi sa suna abin ta yawo da shi kurin samun suna daban gaske magana ya shi kurin kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya kira masu imani ya wallazi na amanu idanu da salatin yawon juma'a ya kuma masu imani an aka yi kira zuwa ga sallah a ranar juma'a fasa au ila zikila ku taigu ambata an ce muku annabi salama annabi yana raye kiran sallah guda ta aiki sai ba a yin wannan wuri heli man ya zo idan ya hoto ya hau minbari ya sallama ya hau minbari a lokacin da ake tashi a kiran sallah bayan kiran sallah kun sai hudu ba ɗaya annabi an daga bayan aka samu wannan ƙarin to kenan ana magana kiran sallah wanda daga shi sai juma daga shi ai wannan kiran sallah to wannan komi haramu ne a je kurin zuwa ga jin hudu ba a yi sallah kuma Allah ce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yin hakan ku tsaye da komi na harkoki ku tayi ku yi sallah shi da mahi alkhairi a gare ku inda kun san sakamakon da yake ciki assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah alhamdulillah
Ina da tambaya ma.
na daga ina
A nan ne zanga.
ta bismillah
To ni wani dai ne mai gidana ne da muke tare da shi. Ya, eh eh da yaran mu tare da shi.
eh To daga tafiya dai bai jawo ba.
eh
Amma bayan ya tafi. To sai wata mata ta ce tana bin shi kamar zinare kamar irin wani dai wanda bai wuce kamar abin mulkin biki ba.
eh Tunda da ga wuya ne ma take ɗarma.
eh
To sai suke mini koken dai ta amsa ya amsa bai mai biyo mata ba.
eh
To, ni dai daga nisa ita da take tambaya ta kuma hakika dai sun tana da Eh.
na ganci.
eh
To, yanzu shi ne sai Allah ya mishi lokaci.
eh
Daga yadda yake aka bugo mu aka ce Allah ya mishi lokaci.
Allah ji kanshi na'am eh Amin, amin. To, kuma ya dai karu wani abu.
eh
To, to shi ne muke tambaya su kama wannan malam kakani hukuncin wannan al'amari.
kina jin radio ko Ni rayu.
to kama radio
To, insha Allah.
shi eh, wannan mas'ala tunda bashi ne ake bin wannan bawan Allah kuma tun da ran shi ne ta hudu kuma ke kin ce kin ganta hanya kurin guda ita wannan baiwar Allah a zo a tambaye ta nawa ne kudin abinta da hurku in ta hudu kudin abin da na kudin zinariyarta idan kun amince da haka ne an sami yarjejeniya kaza ne take bin shi in ya so sai a zo a diba abin da ya bari abin da ya bari ko me ya bari kahin magana gado sai an hudda wannan bashi da ake bin shi an biya abin da ya saura a ba magajin shi in wuha abin da ya take bin nashi ya huce abin da ya bari to wannan ɗiya da masoyan wannan bawan Allah sai su yi ƙoƙarin sabke mishi yaunin bashi sai a nemo a taimaki abokai da yan uwa kun ga abin da wani yan uwa shine babban abin da ya kamata idan mutum ya mutu a mishi a biya mishi bashi amma al'adar ma'ana za a yi mutuwa na gida na waje dangi duk sun zo za su tattara kuɗi a taimaka ma kuma in abu haka ne musulunci tsara a taimaka ma iyalan da aka yi mutuwa abin takaici abin bakin ciki haka waye gari wannan taimako da za a kawo gidan mamaci iyalan mamaci sai 'yan zama da 'yan zaman ƙofa da 'yan uwa da malamai da almajirai sai a gama a ce wai za a zo a raba wai a yi sadaka a raba wani za a samu taimako mai yawa za a zo ganin an samu kuɗi za a yi kata-kata da wannan kuɗin a yi alƙarya wasu rima kuɗi a ambulan jika biyar jika guda jika biyu hau ba haƙar mai ana rabawa alhali abin da ya yi da za kuwa mamacinku lokacin da Allah mai cikawa ku tambayi bashin shi wa ke bin shi bashi wannan shine babba abu wanda ayo an bar shi ya tara mu raba mu watse na ina ya ta ina wanda ya aiko ya aiko an kare kurin a raba a bar mai ta kaba ko oyi iyalai da yawan dikon diyanta masu ishe ta to wannan shine mutunci tsara ta ruwa a wannan bayanin na kirwa a takaice abin da ya kamata wannan shi ya kamata ku yi a diba dukiyar shi abin da ya bari in ya iya biya a biya an bai biya ku yi agaji da masoya kuran a biya mashi wannan bashi tunda an tabbatar da tana bin shi ne kuran magana assalamu alaikum na'am wa alaikum salam wa rahmatullah na na bismillah ha cikin mota da muka yi shan mitin kamar irin
taimama maza sun tsaya mu musu da kuro sai ya zama mata sun yi zaman su cikin mota shin su ba su taimama ne ko ya ne shi muke tambaya to daga nan yin burki an gurci ta wannan masu jin harar wannan to a takaice yadda namiji ya yi taimama ya yi sallah don ba ruwa mata ma dole su huto su yi taimama su yi sallah ba bambanci tsakanin maza da mata matuƙa masu imani ne Allah subhanahu wata'ala ya kira ya walladhin amanu a kai nan Allah iya cewa inna salata kanat ala mu'minina kitaban maquta ne Allah tabbatar da inna salata lalle sallah kanat ala mu'minina kitaban maquta wata farilla ce ga masu imani mai lokaci kenan yanda namiji ya taimama ya sallah babu ruwa ta mace dole ta sabako ta yi taimama ta yi sallah wannan shine kaida اي لا تمك
Allah ya saka ka da تو امين امين السلام عليكم تو السلام عليكم تو الله تمك to assalamu alaikum alhamdulillah yan uwa muna maganar eh, mamaci ko wanda Allah ya ma cikawa da bashi haka ya kamata mu taimaka shine gudunmuwa za mu wa dan uwanmu ko abokinmu biya mishi bashi wallahi wannan shine babban abin da mutane a kafa saka ba kullum su dai sun ga sun gwammace wani ma zai mutu da kuɗin maganin bai biya ba ya da odonas amma za a tara kuɗi masu yawan gaske maimakon a taimaka ma iyalan shi sai a watsi ko a taimaki a tambayi bashin shi a kullum sai mu rabe mu cinye mu kullum mu watsi mu taimaka basu wani bai dace gaske magana to yanzu dai wannan ilwa muna fata tana ji kullum ki je ku tambaye abin da ya bari a tambayi bashin shi kullum ayi da sahi biya muna fata Allah taimaka kuma Allah ya shiga shi za ta mishi muna cikin ayan mu ta suratul juma'a wanda Allah subhanahu wataala ya kira masu imani in aka tada kiran sallah aka tada aka kiran sallah na ran juma'a ku bar komi ku tahi zuwa ga wannan sallah ko huduba da juma'a kai huduba da juma'a in ya so ku bar sayar sayarwa Allah ya ce yin haka shine alkhairi gare ku sai ke cewa fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wa dhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun idan an kare sallah assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ha sai a nemi danginta sai a nemi danginta kuna a kimanta a basu sai a nemi danginta ita ba mai kayan kenan kina jin radio kenan ita kin ce ita ma mai kayan ta da shi ya rasu yanzu kenan za a tambayi danginta sai ku kwatanta tana kin san abin sai a kwatanta ko don a basu abin da ya kamata a basu na uwarsu ko uwarsu kurin haka ya kamata a yi gaskiya to muna kan waccan aya kenan a wannan hani da az assalamu alaikum alaikum salam shi na ce za a nemi magadanta a musu bayani su za a ba kudin a yi lissahi a kwatanta a ba su wannan homa me da kuka tamce za a yi ba ke da kuna kwatanta za a yi kuran sai a kwatanta kuran eh kwatanta za a yi kuran ni dai wannan ba na bane ba danganta za ku tattauna da danganta ne ke da kin ga kin ga abun su sun nasu ne da ke su za ga tattauna a yi kiyasi ya bada eh ni na yanki daga nan kenan Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani akan cewa in an kare yanzu an hana dai saye sarwa da komi bayan kiran sallah to yanzu ta fa'iza ta sallah in an kare sallah ta juma'a kenan Allah ce fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah ku yadu cikin mana ku je ku yawo cikin duniya ko ina ku watsu kana kowa shiga harkokin shi aje annabin fadara ta Allah kenan mai aiki ya tahi mai kasuwa ta yi mai kira da an hana daga kiran sallah an kare sallah kowa ta harkokin shi ku je ku nan fadara ta Allah na yin wani mai yake kawo hujja da shi na cewa kaga kenan a musulunci sabanin sauran addinai suka su kaman kirista duka wuni gaba daya yahudawa babu subudu babu aiki gaba daya nasaru babu aiki ladi gaba daya junakin mu kuma mu kuma a namu inda aka haramta aiki daga kiran sallah zuwa sallama an yi kira komai an tsaida babu kasuwa babu armi duk da kuke haramu ne kai ya abin da ke da alaka da sallah ana kare sallah ana sallama sallah to wannan hani da aka yi za a dauke shi kowa ta kowa ta fantashiru fil ard ku yaɗa cikin ƙasa wabtagu min fadalillah ku je ku nemi fadala ta Allah kuma da haka Allah ce dai a ci gaba da ambatan Allah don neman samun rabu gobe kiyama Allah taimake mu in wannan dai wannan ga shine ayar da ka tambaya ko ka tambaya kan zanu da lissata mai mijawa shine kiran kiran sallah ranar juma'a Allah mana muwafaqa yan wade a jumulce cewa wajibi ne mutum ya tambaya kan addinin shi assalamu alaikum assalamu alaikum daga ina ne daga ina ne na bismillah a bace akwai alamar ruwa ana tamanin da eh ko kuma a ga abin kitafewar rana a haki akwai wasu malamai da suke jawai kai
to na ce ce muka ce yasu wannan ba haifa kai kana kana kana jin radio to kamar radio an uwa masa'alar 'yan metiyo da za su ce ta suke probability ana tsammanin samun ruwa a lokaci kaza ko a gari kaza meye masa'alar ba gaya bane ba a wajensu menene yau kowa ya sani ko a ƙauye kake da kaga hadiri kana gan hadirin yana na ya taso kana gona kana gari ka da gaugawa ka shigo da gudu ma ka taho gida don kada ya same ka a daji wa ga masu a ruwa kaga alamu ne na hadiri ya gangamu kuma ya taso to shi dan meteo wannan irin naka yi gajeren gani shi iya da na'ura a sama na'ura mai hangen nesa yanzu yau misali nan ma misali ɗauki ma misali da jimila akwai abin hangen nesa ina iya ganin kilo nawa daga nan da ina sata amma na huddata ko rabin kilo ba na gani kenan yan meteor na'ura gare sa a sama wadda ita tana hango hadiri da gudun hadirin da tahiyar shi ko iskokin yadda kai zaka ce kana ga hadin gashi na haka gudu kana gudu ai kana gani wa ga maka ba ce ce ba kai daga sama ruwa ma ce tsaya a gurin mai baka shi tunda kai kai baka san gaiwa an yi ko a ruwa ba amma ka da gudu kana gane irin gaugan hadirin da abin shi to su kaya ga na aiki suna gano ya ce wani hadir a gudun da yake yi iya gudun kilo kaza a lokaci kaza ya ce zai kawo gari yanzu misali an san misali zandan ya mai misali kilo dubu ne ya ce kilo dubu ya ce ana cin kowane aguna ya ce iya gudun kilomita kaza ya ce zai kawo zandan karfe kaza na dare ko karfe goma ko karfe sha haka da suke kiyasi nasuwa ba na abin ne ba na na aiki na kurin da ya ce tsala tsammani kuma sai da abin ya wani wuce ko an bai ba assalamu alaikum ha akan min ruwa kuma inda ka saba hakkin larabci larabci ne kin kasan ban hajji tambaye ne lissi isra larabci da kai ba wasu ta kai ba me yake tambaya kanta na ce me kira tambaya matsayinta wajibi akwai ta kowa bida me yake tambaya kanta to tun abu hakkin san idan kin tambaya ne din lokacin da ya san ko daga ciki a takaice yan wannan lissi isra idan mutum zai shi raka in yi raka a daya za shi raka'a ta biyu akwai dan zama da ake kan kawa ta hagun a dan zama ta a tashi tsaye zuwa raka'a ta biyu haka a raka'a ta uku kayan aje ta hudu ana zama shaji ya sai mai jisir sara ke zaman hutawa to wannan zama ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin malik ibn huwairis na abu humaid sunan annabi sallallahu alaihi wasallam an ce a raka'a ta daya nan cikin wannan kashi min bulugh maram ya ce idza kana fi witrin min salati lamin hatta hatta yastabja lisan ma'ana dai ruwayar in annabi sallallahu alaihi wasallam iya raka iya zama kamar wutiri ma'ana iya raka ta daya ko ta uku bai ce bai me yake watse sai ya koma ya zamna dangargar akan kaushi ta ku ya san to wannan zama shi ne isra ya tabbata sunna kuma cewa mustahabi ne mustahaban sallah aka yi sunna aka yi kuma ya annabi tabbatar da shi sahabbai san annabi ya yi kuma su ma bayan shi suna yi wannan shine kuran isra muna magana akan wancan yan magana da ya tambaya magana mai tiyo ko magana kisifin rana tsohon kisifin rana hasa lissahi ne ɗan adam iya da abin awo yanzu dai mun suna a rana haka mutum ce maka ƙarfe nawa za a sha ruwa ƙarfe nawa za a yasa ba ai aiki ne ake da haɗawar rana ƙarfe kaza hudo wata ƙarfe kaza ya ce misali a yanzu ketowa alfijir ƙarfe biyar da minti goma sha biyar ko ba haka muke ce ba faɗawar rana shidda da ishirin misali da hudu kaga an san awa nawa ne rana take yi ta faɗa to da wannan tahiyar rana ce su masu wancan binciken suna lissa tahiyarta shi ma duk ake da na'ura mai hangen nesa a yi kalkil a yi a isa a ce to kenan a tahiya da rana take nan da wata nan duniya ya ce a lokaci kaza za samu sadewa don su a lisan da suke yi wani abu ne wanda shi da sa ba takaice dai kurin wannan ba gaibi bane wani abu ne wanda yake da alaka da masu ilimin abin kurin ilimi ne na tahiyar falaki rana da wata da duniyar mu alaka wannan take sa sai su yi lissafi su muka lissafi su ce lokaci kaza ana kyautar zaton samun kusufi na rana ko na wata suna aiki da wancan alamomi ne bai da alaka da gaimu a kamar ne da zaka ce misali zuwa ne ya hoto daga daga niyame a ce ka je gidan kar tare shi kare kaza irin wani abin ne kai yanzu in bi ga maka kasan ta so bisa kai su kare kaza ka san tahiyar kar tana ka lokaci kaza lokaci kaza in wa abin ne wanda kwarin wannan ba ba wurin wannan kai muna karatu mu da yanzu wannan abin ne ba su binciken abin da suka san kansu yanzu dai yan uwa ina ga dama na gaya muku ba ma kawo ƙarshen lokacin gaba ɗaya daga nan zan tsaye da Allah kai mu shiri na gaba insha Allah sai mu ci gaba da karatu Allah ya taimaka sai ku ji hudu ba kenan insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته